أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna shidda ga wata na sha'ban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa 20 daidai ga wata na uku miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na hudu a cikin littafin ulul amali wa kaifiyatul ilaj limana dogon gurace-gurace a rayuwa sannan kuma wa kaifiyatul ilaj da irin hanyoyin da ya kamata a bi saboda a magance wannan matsala game da darussa guda uku suka gabata matsala ce wadda inna kullum fiha mana ammat bihal balwa kusan abu ne wanda ya hada ko'ina da ko'ina matsala ce wadda kowanne daga cikinmu mafi yawanci muna ciki to wannan matsalar ya za a yi mu iya magance ta mu gane cewa meye matsayinmu a cikin rayuwar nan samu dan kuma zuwa ina ne za mu tafi za mu tashi safaha ta takwas a sadr na biyu kenan safaha ta takwas a lin na biyu malai cewa mimma ya dullu ala qisaril amali aidan al mubadaratu bi kitabatil wasiya na daga cikin abin da yake nuni akan gajarta gurace-gurace a cikin rayuwa a samu mutum ya yi almubadara mana ya yi gaugawa da kitabatin wasiya ta hanyar rubuta wasiya da zama to akwai wasiyarka a cikin wannan irin takardun da kake sa cikin aljihu ga kowane lokaci ko kuma ya zama to a gidanka akwai wani wuri sananne wanda takardarka tana nan a rubuce da dukkan bayanan da suke da alaka da kai saboda baka sani ba idan ka huta daga cikin ka zaka koma ko ba za ka koma ba kina zaman to waɗannan abubuwan duka ka kayyade su ka rubuta su babu magana cewa ni yanzu ban girma ba ko kuma a a gaba akwai sauran abubuwa to wannan duka yana nuni akan dogon guri kina zaman to komin ka rubuce yake yana rubuce ko da Allah zai kadarta maka da ka hutan nan dawowa akai da kai ba kai bane ka dawo to akwai takardu wane yana bi na kaza ina bin wane kaza akwai kaza wajen wane kaza na wane kaza ba na bane ba kaza da kuke gani mun hada da wane kaza ne nashi kaza ne nawa waɗannan abubuwan duka ya kamata ka cire mutanen da ka bari a baya bi mana ka cire su daga cikin wannan rikici wannan wajibi ne to shine malai ce wa mimma yadullu ala qisari al-amali aidan al-mubadaratu bi kitabati al-wasiyya fa innahu la yadri la'alla al-mauta yufaji'uhu saboda kai baka sani ba la'alla yana yiwa mutuwa ta maka ba zata ku bari in je in zo nawa aka yi amma ba zai dawo ba hira a dawo da shi zan je in zo ya tahi amma dawon babu shi la'alla al-mauta yufaji'u mala yace qabla an yusi kahin ya kai zuwa ga inda zai wasiya la'alla yana yiwa idan ka zo mutuwan fat ɗaya ne zaka yi baka ma samu daman da za a rika cewa ba to wane yaya kaza yaya kaza a duka wannan babu kawai kai tsaye ne mutuwar ta duro kuma ta tafi da kai mali ce wa kasirun minna da yawa daga cikin mu lam yaktub wasiyatahu ila al'ana da yawa daga cikin mu bamu rubuta wasiyyar mu ba har zuwa yanzu haka ne to kaga kwaya akwai matsala shi kuma malam ya nuna cewa rishin rubuta wasiyyar nan yace wa hadha in dalla fa innama yadullu ala qulil amal wannan abun kuma da muke kai in ho yana nuni akan wani abu to ba komai bane ba face yana nuni akan muna da dogon guri eh ji muke kawai sai mun kai lokaci kaza alhali babu wani dalili da yake nuna cewa zaka ci gaba da rayuwa zuwa gobe ko zuwa anjima da haka wannan iya da kyau kowane mutum mai imani ya zamanto da takardarka abubuwan da suke lasiyama abin da kai ake binka manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani daga cikin sahabbai ya mutu sai ya zo ya shiga wani lokaci ya shiga gaba ya tsaya sai ya tambaya ana bin shi bashi aka ce ana bin shi bashi sai manzala ce sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah to kaga irin waɗannan bashi shikan su ne abu na farko da yake wajibi ya zamanto a ce kana da kundi na musamman wanda kake rubuta su ya zamanto wane kaza yana bi na kaza wane kaza ne wane kaza ne wannan wajibi ne saboda idan misali ka je ka tattara kayan mutane gaba ɗaya ka har hada kuma sai ka zo ka mutu sannan kuma baka rubuta wata wasiya da take nuni akan cewa ba ai ga abubuwan da mutane suke bin ka ko da akwai daman da za a iya biya maka kaga ba kai bayani ba to zaka zamanto mu'allaq rahamar Allah subhanahu ta'ala ba za ta same ka ba a dalilin waɗannan abubuwa manzalla ke cewa na ga ranwa ne mahbusun bidainihi an kiyaye an riƙe ran bi mana a dalilin bashi shikan da ake bin shi sannan kuma shi bashi a karan kanshi ɗan uwa musulmi mu yi ƙoƙari matuƙa mu nisance shi manzalla sallallahu alaihi wasallam addu'a yake Allah ka raba ni da bashi haka in ba wani abu wanda ya kai ya kawo karasa yadda za ka yi da ranka dole ne an yi in ba haka ba ka rabu da harakan bashi amma wasu abubuwa tahsiniyat ka je ka ci bashi saboda ka sai abin hawa wanda kuma abin hawan nan ba dole bane ba sai ka mu'amalance shi ko kuma ka je ka ciyo bashi ka je ka sayi riga ka sa kuna makamancin wannan ko da sunan ma'aikaci mutum ya je kwaso kuɗin mutane a banki sannan kuma ga irin haramcin da yake cikin mu'amalanta irin waɗannan kudaden saboda akwai ƙari a samansu na ruwa da hujjar cewa zai gina gida da hujjar zai kaza zai kaza wani ya je ɗauko ya sai mota rika hawa kawai saboda tsabagen bai san miye matsayin shi shi a duniya Allah kiyaye to malai yake cewa akhraj al-bukhari an ibn umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi baya cancanta da wani mutum musulmi wanda yake da wani abin da zai iya yin wasiya imana kana da wani abin da ya kamata kama mutane bayanin ce abin nan ga yanda yake mazalla ce baya halatta a gare ka ya bitu lailatain kai dare guda biyu illa wa wasi illa wasiyatuhu maktubatun indahu face sai ya zamanto wasiyarka tana nan a rubuce a wajenka ka kwanta da dare da aka tashi da sahi ka mutu to wasiya ka tana nan ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza wannan wasiya wajibi ne hatta da abin da ya shafi kula da wasuwa ya kamata su kula da kai su maka sallah su wanke ka su maka kaza idan ka tabbatar da cewa fa lalle ɗan uwanka suna iya yi maka abin da ransu yake so ba abin da addini ta nazar ba kaga mutum ya mutu ana ta rikici a kan shi a kai wasiya ka je kai fotokofin wasiyar taka ka kai a yi legalizan ta ma misali kofi kofi ka har raba ma kowa ka aji i ka raba ma wane ka ba wane ka ba wane ka ba wane ya zama to ma'alumun min hayatika bi darura ya aka abin da shahi rayuwarka kawai wani abu ne sananne wane yayi wasiya ga abin da kuma yace ya saboda kar aje a zo a yi ta rikici an aje ka ga aje gawa ana ta rikicin wa zai mata sallah wannan matsalar ta hi saman mutanen da Allah ya wadata su a cikin rayuwa da waɗanda ake ga cewa masu mulki ne sai ga ana ta rikici akan mutum ko ba ka ba amma in ya ayyuwan nasu ne sai a ta neman mutane ba da kyar mutane za su Allah kiyaye kenan ka rubuta wasiyarka malai ce wa fi riwayatin ukhra a wata riwaya daban kuma fi sahihaini a cikin sahihul bukhari da muslim manzo Allah yake cewa ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylatayn wa lahu shay'un yuridu an yusiya bihi illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi baya cancanta ga mutum musulmi mai imani yayi ya kwana kwanaki guda biyu bi ma'ana ya zamanto iya da wani abun da yana so ya rubuta shi a matsayin wasici wani a mai kaza ko wani a bashi kaza ko kuma kaza kaza ne mazalla ce baya halatta ya zamanto ka kwana baka rubuta wannan abu ba illa wasiyatuhu maktubatun inda rasihi face sai ya zamanto wasiyarka tana nan a rubuce a wajen kanka kenan kana mutuwa ga abin da za a samu a tare da kai مالك قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي عبد الله بن عمر كيتشيوا ما مرت بتبوتشيوا أغريني با ليلة وندري دايا منذ سمعت ترن دنجي من الله صلى الله عليه وسلم يا حد wannan magana yace illa wa indi wasiyati face duk inda ka gani da wasiyata a cikin aljihu imana kaza kaza ne kaza kaza ne ka yi bayanin komi a irin wannan yanayin ne mutum zai faɗi ya mutu ya bar abubuwan da suke dukiyar shi ne kuma iya da magada sannan wannan abubuwan ƙarshe sai ka sun salwanta saboda bai yi bayani warkakken bayani ba waɗanda za su tabbatar da cewa lalle haƙƙin magadan shi ne wannan abu ga irin yadda duniya take a yau duk mutumin da kake mafi yawancin wanda kake matsan mahanin za ka samu amana tare da shi sai ga abin ba haka nan bane ba kaga mutum ya kwanta ya mutu ɗiyan da ya bari a raba a ba su abin da mahaifinsu ya mutu ya bari abin sai gagara ba a ba su ba sai a yi ta jan abin a yi ta jan abin kaga har a kai matsayin da su ma magadan sun fara mutuwa ƙarshe sai a kwatse a kan jikoki sai su yi ta rikici sahi da wadace suna zuwa jiki suna dawowa ana ta aka araba saboda ka arabu ka aiwa ne ne lokacin da aka binne mutu aka tabbatar da ta'aziyya abubuwa komai ya kare a zauna ayi lissahi wani gana ka wacce gana ki wani gana ka wacce gana ki in barin shi za ku yi haka nan ku bar shi idan wanda ya buƙaci nashi ya zo ya ɗauki daidai raban shi wannan shine wannan shine shine shine daidai amma a bar abubuwa shi ubangijin da ya halice mu ya yi mu sanin musu wane ne sannan kuma iya daga cikin abin da malamai suke ambata cewa ubangiji ya ya jibinci lamarin raba shi da kanshi shine gado saboda mahimmancin da yake da saboda matsala ta dukiya matsala ce mai wahalan sha'ani haka wajibi ne zamanto wasiyar kai zamanto tana tare da kai yana karka mutu ka bar baya da kura وكان بكر ابن عبد الله المزني يقول بكر ابن عبد الله المزني yake cewa in istata'a ahadukum alla yabita illa wa ahduhu inda ra'sihi maktubun falyaf'al yake cewa in istata'a ahadukum idan zaman to ɗaya daga cikin ku zai iya alla yabita cewa kar yayi kwana wani dare illa wa ahduhu inda ra'sihi face alƙawalin shi ko kuma abin da ya shahi rayuwar shi ko kuma abin da yake so yayi wasici maktubun ya zama to a rubuce yake inda ra'asi a wajen kanshi aje falyaf'al mali yace aikata haka kar kai wasa me yasa fa innahu la yadri la'allahu an yabita min ahli dunya wa yusbiha fi ahli al-akhirah yana yiwa ka kwana ya zama to ka kwanta daga cikin mutanen da suke rayuwa a duniya amma kuma wa yusbih sai ka wayi gari fi ahli al-akhirati a cikin yan lahira mana an kwanta tare da kai a gidan duniya amma kuma wannan mutuwar tana zawwa daga barci sai ta ja ka ta yi gaba da kai Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma lokacin da mutun yake barci kamar mutuwa ne duk barcin da za ka yi mutuwa ce kai ubangiji subhanahu wata'ala ne zai maido ranka in Allah ya kadarta maka daga cikin waɗanda za su ci gaba da rayuwa idan kuma ba ka cikin wanda za su gaba da rayuwa shi kenan ran sai ta tsaya ko a sako maka ran ko kuma a rike ta ana rike ta shi kenan a ce ji a kwanta tare da daddare da shi amma yanzu babu ya mutu daga mutum yi hankali da duniya wa akhraja at-tabarani min hadith abdullah ibn umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala salli salata muwaddi'in manzo Allah yake cewa idan ka zo yin sallah kai sallah irin ta mutumin da yake ban kwana ruku'i mai kyau karatu mai kyau sujada mai kyau ka rika sa a ranka cewa la'alla wannan sallar da zan yi ta zamanto ita ce sallah ta ƙarshe rayuwata kuma yana yiwa wa kana bakr ibn abdullah al-muzani yaqulu idza aradtu aw idza aradta an tanfa'aka salatuka bakr ibn abdullah al-muzani yake cewa idan kana so sallarka ta amfane ka faqul ka rika saƙawa a cikin zuciyarka a lokacin da ka zo sallah la'alli la usalli ghairaha la'alla ba zan sake yin wata sallah ba in banda wannan sallah wannan zai taimaka maka akan ka tsaya ka gyara abin ka yi shi yadda ya kamata ya zamanto shine karshen abin da zaka hada da Allah subhanahu wataala da shi malaka wa akhrajat tabarani an rajulin min bani min bani nakhai قال سمعت أبا الدرداء حين حضرته الوفاة قال ما الطبري طبراني yake cewa daga wani mutum daga cikin banu nakhai yake cewa yaji Abu Darda hina hadaratuhu alwafat a lokacin da mutuwa ta zo mishi kale yake cewa uhaddithukum hadithan zan labarta muku wani hadisi sami'tuhu wanda na ji shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce sami'tuhu ya ƙuli na ji manzan Allah yana cewa u'budullaha ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ga Allah ka bauta wa Allah kamar kana ga Allah fa in lam takun tarahu manzan Allah yake cewa idan ya zamanto kai ba ganin Allah kake ba to shi ubangiji tabbas fa innahu yaraka shi Allah yana ganin ka tsayi wanda zaka yi kake sallah ubangiji yana ganin ka wa taqallubaka fi sajidin innahu huwas samiul alim ubangiji yana ganin dagowanka da tashinka da kaikawanka a cikin masu yin sujada masu yin ruku'i masu yin sallah ubangijinka yana kallon ka manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan bawan da ya fara sallah ubangijin shi yana fuskanto shi sai lokacin da aka yi dace misali garin leƙe-leƙen ka kawaiwaya in kawaiwaya sai Allah kyale ka amma in dai ba kawaiwaya ba to ubangiji yana kallon ka a lokacin da kake cikin wannan sallar taka to me zai hana ka kyautata sallar ka dan adam zaka ga yazo ya dauki lokacin shi yana kyautata wani aiki dan wani dan adam irin shi ya gani ya yaba shi to ba magana bane na dan adam magana ce ta ubangijin da ya halicce ka ubangijin da shi ne zai baka ladan ayyukan da kake aikatawa to tabbas a lokacin da ka zo ka kabarta sallah kana kabbarawa to ka halarto a cikin zuciyarka ca ubangijinka yana kallon ka wannan zai taimaka maka akan kyakkyautata aikin kai sallah yadda ya kamata sannan manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa illam takun tarahu fa innahu yaraka sannan yake cewa wa'dud nafsaka fil maut ka rika lissafa kanka a cikin mamata ka rika lissafa kanka a cikin waɗanda kamar sun mutu masu ƙari wannan sai ya taimaka maka akan ba za ka meke kafa ba akan harkar rayuwar duniya za ka tsaya ga zamanto kowane lokaci a cikin shiri kake da kimtsi sai ce wa iyaka mazalla ya ce ina maka kashedi wa da'awatul mazlum ina maka kashedi da addu'ar mutumin da aka zalunta me yasa fa innaha tustajabu mazalla ya ce addu'ar mutumin da aka zalunta tustajabu ana karbanta ba ta da shamaki duk mutumin da ka zalimta ya sani ko bai sani ba ka mushi wayo ka mai dubara ka sassauya abubuwa wallahi iti ko ya ce Allah ya isa ko kar ya faɗi wannan bawan sai ubangiji ya biyo shi kadin haƙƙin shi da adam yana wahaltar da kashi na cikin rayuwa duk lokacin da ka ce zalunci ne ɗabi'arka ko kuma kana nema a baka wani matsayi ko a baka wani haƙƙi na al'umma saboda a cikin zuciyarka ma niyyarka ka zalunce su wallahi ka tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wataala ba zai kyale ka ba Allah zai walakantar da kai tun a duniya kar ka taba tsammanin kamar wani kayan kayan gabas ne ka zo ka kama dukiyar mutane kana ci kana ƙara kiba kana sa kaya masu kyau kana hawa motoci masu kyau kana gina irin gidajen da kake so kana tsammanin cewa kamar ubangiji ya mance ne wallahi ta lalace Allah yake maka wa umli lahum inna kaidi matin awalam ya tafakkaru ma bi sahibihin min jinna manzan da Allah ya turo yake mutane bayani bayani ne wanda yake na gaske ba bayani bane na wasa ubangiji yake ce a cikin wani hadisi yabna adam inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu yace Allah yace na haramta wa kaina zalunci wanda ya halicci sammai ya halicci kasai da abin da ke tsakaninsu da abin da ke cikinsu nashi ne mallakan shi ne ganin daman shi ne yadda ya ga dama zai yi da su adalci ne amma ya ce ya haramta ma kan shi zalimci sai kai zalimci ubangiji ya kyale ka wallahi ba yadda zai Allah kyale ka ba yadda za a yi zaman to ɗabi'a ka zalimci ne kuma Allah ya sa maka ido ba yiwa wallahi lokaci ne kawai in kaga kana fantamawa kana kai kawo to ka tabbatar da cewa alƙawalin da Allah ya yi ne bai zo ba sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ba yana gaggauta kama ka bane ba duk inda ka kai ka kawo ina zaka tike inna rabbaka labil mirsad zaka je madakatar da ubangiji yana da yana jiran ka daka wallahi tafarkin dan adam a cikin rayuwa ya guji ya guji zalunci duk abin da aka ce maka wannan haƙƙin mutane ne ka nisance shi iya daga cikin abin da yake wahalsar da mu a ƙasar nan rishin amana rishin amana a cikin dukkan ɓangarori na rayuwa gaba ɗaya ɓangaren zamantakewa na tsakanin miji da mata ko mata da mijin ko tsakaninka da ɗiyanka ko tsakanin ɗiyan da mahaifinsu kaga ɗiyan sun katangance mahaifin sun sa mishi takunkumi sai abin da su suke so mahaifin zai yi ko kuma ya zamanto a a lokacin da shi mahaifin yake da dama a kansu shine sai abin da ya ga dama zai yi a kansu ga irin abubuwan da addini ya tabbatar na haƙƙinsu gaba ɗaya ya ƙi musu duk abin da ya kamata ya bar su a hannun duniya kawai ko kuma ya zamanto mace ta ci amanan mijinta ko mijin ya ci amanan matar shi da sauran abubuwa makamantan wannan har ka kai zuwa ga matakin abin da ya shahi jagorantar al'umma mataki na abin da ya shahi cikin gari ruwa ne ko kuma ƙasar gaba ɗaya daga lokacin da ɗan adam baya jin girman amana a cikin zuciyar shi ta wannan ɗan ɗin ya mutu wallahi bai da tasiri ko banda dameji da wahala ba abin da zai sa mutane a cikin shi manzala sallallahu alaihi yake cewa kar ku sake in haɗu da ɗayan ku a gobe kiyama ya sato raƙumin mutane yana mushi boda ko ya sato saniyar mutane tana mai ƙara ko ya sato wani abin satowa wata ƙadara ko wani kaya ko wasu kuɗi ya zo ya ce mini ya rasulullahi ya za a yi manzala zai ce mushi qad ballaghtu na isar maka da sakon Allah akan Allah bai yarda da zalunci ba kai ba abin da zan iya yi maka manzo Allah yace in mutun ya saci aka bashi amanar al'umma ya saci daidai da allura zai zo da ita a gobe kiyama ta mai kane kane ta mai banga banga ya rasa yadda zai rare shi dan kana ga haƙƙin haƙƙin ƙasa ne ko haƙƙin kaza ne ko haƙƙin wane ne sai kai ta ɗaukar irin waɗannan dukiyar kana arzuta kanka kana arzuta wanda ya ga dama wallahi za ka ba da hisabi cikakke a gaban Allah ko babu abu mai hatsari kamar dukiya idan ya zamanto ta ƙasa ce idan ka ga wani ya yahe maka kai babu wani can wani ya yahe maka saboda wani ba za a gan shi ba yanzu ƙasar na an ce saboda mutum miliyan 22 suke rayuwa a cikinta yanzu zaɓen da ake cece ku ce a kan shi duka waɗanda aka ma rajista mutum miliyan bakwai ne sannan wanda suka yi zaɓen duka musu wuce mutum miliyan hudu ko na makamanci wannan sannan wannan su za su wakilci sauran miliyan 22 nan gaba daya nisba ta karatu fursantaji na karatu a nijar duka nawa ne ko goma a cikin ɗari bai kai ba to kai yanzu irin ƙasar da mafi yawancin mutanen a daji ne suke rayuwa ka zo ka zalimci al'umma kai abin da ka ga dama saboda cimma manuhohinka na rayuwarka kai kaɗai ko kai da matarka ko kai da faminka ku kadai me zaka ce ma Allah mutum kaga baya barci baya jin zahi baya jin kaza baya jin gajiya so yake kawai al'umma su doki amana su bashi ko ba lalle bane kiyaye sannan ga matsalar da muke fama da ita wanda yake sama mana suke sama a kololo a mulkin da waɗanda suke ƙasa da mu talaka kusan duka halin mu iri ɗaya ne idan ce shugaba ya yi kaza kaza kaza kaza an ka zo garin ku gama ka samu wani ɗan tsugunutu hallo ya kun rasa inda za ku yi da shi kuma kai ma a karan kanka daga an jagorantar da kai da wani abu aka ɗauki misali jika goma aka meƙa ma aka ce karkasa jama'a kaza da kaza kuma sai yadda hali bada kai da kake kasan nafa kuma kai ne za ka zauna ka riƙa zagin shugaba a cikin majalisa ko a fada ko a kaza ko a kaza matsala ce wadda duka muna ciki wallahi wajibi ne mu gyara halinmu idan muna so mu kai labari hatta a duniyan can ba yadda za a yi ƙasa ta ci gaba a haka babu yadda za a yi kowa gurin sha za a yi haɗu da wani ko ya haɗu da wani ko ya haɗu da wani saboda kawai dai idan ran da aka samu abin a ƙasa da shi shi ma a bashi wace irin ƙasa ce wannan wani irin tunani ne wannan mafi yawancin wanda zai zo ya tsaya yana tsayawa ne saboda cimma manuhohin shi shi ba cimma manuhohin al'umma ba ko kuma talakawan da suke shan wahala a cikin ƙasa kawai kana duba mi zan samu in aliyas in kai kana duba wace dami-dami aka baka a ƙasar nan aka zo aka ba wasu mutane aka ba wata jam'iyya wata minister ta ce battayi ta huta ya za a bata minister ko vid har aka fafi yada labaru aka faɗi to ko vid me ko vid kasa akwai matsala wallahi wajibi ne mu kula da amana matukar ba mu kula da amana ba wallahi ba inda za mu kai ba inda za mu kai kuma kar wani ya zagi wani matsala ce wadda ko dukanmu a ciki muke duka muna ciki in kana ga wani babba ne yayi kaza to kai ma ka duba kanka mana mi hasan al-banna yake cewa aqimu dawlatal islam fi nufusikum taqum ala ardikum ku tsayar da daular musulunci a cikin zukatanku kai kai ni in yi ita ta yi shi ya yi su su yi automatikin za mu samu sauyi to amma duka abubuwan da ake na ba daidai inda ba suwaye suke yi wasu mutane daga wani waje suke zuwa suna yi a mu ne muke yi Allah shirye mu sannan ka lissafa kanka daga cikin mutanen da tabbas kamar sun mutu saboda mutuwa za ka yi shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake ce ata amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah ya zo alhali kiyama ba ta zo ba don nuna tabbacin cewa za ta zo aka nuna makamar ta zo ta kare daga mutum ya hankali da rayuwa ya rika lissafa kanshi a cikin waɗanda tabbas yau ko gobe yanzu ko in an jima za ka zama babu kai ya ce wa iyaka wa da'awatar mazlum ina maka ka shaidi in ji manzala sallallahu alaihi sallama da abin da ya shahi addu'ar mutumin da aka zalunta zalunci mutum ya ɗauki dukiyarka kana ji kana gani kana kallon shi yana kallon ka wallahi aka zai cinye dukiyar ba ni kaza kan lokaci kaza ya tafi kenan shikenan kare tuyi hankali da haƙƙin mutane wa kana al-habibu annabi sallallahu alaihi wasallam da'iman ma yuzakkiru bil maut ya kasance masoyi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kowane lokaci yana yuzakkiru yana gargadi bil maut game da abin da ya shahi mutuwa hatta la yutilul insanu minnal amala saboda kar da wani daga cikin mu ya tsawaita gurace gurace na rayuwa a dalilin tsawaita wannan gurin na rayuwa fayusi ul'amala sai ya muna na aiki duk mutumin da duniya ce a gaban shi wallahi gurin shi shine duniya bayan da za a yi aikin kirki bal zai kai matakin da zuciyar za ta zamanto ta dadashe gaba daya battashin kira sai kai matakin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun zuciyar ta yi tsatsa imana yana ga kawai ya wuce ya ga ana wani karatu ga wasu mutanen da ba su da aiki duk abin da ya shahi aiki alheri shi ba haraka shi bace shi ne abin da manzon Allah ambata yake cewa zukata kala biyu ne kana aikata alheri ana maka dasfari har zuciyarka ta zamanto ta zamanto fara tas sai ta zamanto kaman dutse wajen kwari da ruko da gwagwarmaya akan abin da ya shahi addini manzon Allah yake cewa idan zamanto kuma aikin banza ne mutum yake aikatawa yau yayi a mata dugo baki gobe yayi a aika mata dugo baki jibi a mata dugo baki sai ta zamanto zuciyar ta zamanto baka kirin kalkuzi mujakhiyal kai ka ce bakar guga ce wanda aka kifar da ita fala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa daga lokacin bai san ba duk wani aikin alheri a shi bai san da shi ba duk wani aikin kyama kuma da ki to shi anan ne su ne sahun gaba duk wani lalata da za a yi su ne a gaba duk wani aikin alheri ko bai san da shi ba abinda kaga ya aikata abinda zuciyar shi ta raya mishi na son zuciyar shi kawai haka wallahi mutun yi hankali Allah ruwa mana asiri faqad akhraja al-imam Ahmad wa Tirmidhi wal Hakim an Abi an Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dhahaba thulutha al-layl manzala sallallahu alaihi wasallam idan kaso biyu cikin ukun dare suka tafi idan aka lissafa daga faduwar rana zuwa hudowar alfijiri misali a kadar ta awa tara ne awa tara nan aka raba shi kashi uku za a samu awa uku uku to kaso biyu a cikin ukun nan shine kidan idan awa shidda na farko suka tahi yanzu me yake yi qama sai ya tashi fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane uzkurullaha ku ambaci Allah subhanahu wataala جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة كسني تشوى بوسات هركو تازو تتبعها ود ذات بيو باينتا الرادفة إتشي بوسات بيو duk abun ba a busa ba amma dai gaskacin cewa yana nan tahi yanzu ko in anjima saboda abu ne wanda yake kai baka sani ba dai mun sani ba ilmuha inda rabbi fi kitab ilimin yaushe za a yi kiyama wannan ba wanda ya san shi in ba ubangiji subhanahu wataala ba da wajibi ne mutum mai imani zama to a cikin kimtsi a cikin shiri a kowane lokaci mazalla yake cewa ja'atil mautu mutuwa ta zo bima fihi da abin da ke cikin ta ya sake cewa ja'atil maut mutuwa ta zo bima fihi da abin da ke cikin ta kenan tana nan tahi kana gani yau abin ne wani gobe abin ne wani jibi abin ne wani wataran ni za abin ne wataran kai za abin ne tabbas wani abu ne wanda yake tabbatacce tabbas yana nan tahi malice wala qad hassa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qisaril amal haqiqa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan ca mutun ya takaita gurace gurace na rayuwa ba na ka gurace abubuwa ba amma kar kai gurin da zai shagaltar da kai akan bautawa Allah subhanahu wataala wanda kuma mafi yawa shine matsalan da muke fama da shi a yau guri kuma gurin ma mara kai mara kafa mafi yawancin daga cikin matsalan da muke da lokutanmu mafi yawancinsu a banza suke tafiya ba aikin duniya ba aikin lahira wallahi wannan abin shi ya hici mana lokaci da haka za ka ga mun yawaita fada ga sanar duk inda ka bi mu ne kawai a zazzamne fadodin yadda suka yi yawa har sun kai suna shigewa cikin juna tsabagen ba ma aikin duniya ba ma aikin lahira shi al'ayyar haƙiƙa saɓanin wani kaje wasu wurare ka gani mutane haba-haba ake to za ka samu mu ba amfani a duniyancan ba sannan kuma a lahirancan hannun mu amfani ba saboda duk wanda zai zo ya zauna saman titi wannan zaman da za ka yi na harko akwai kallace-kallace da za ka yi wanda ba an zana Allah biya bin sultan ba wanda ya halatta maka su sannan kuma abu na biyu tabbas wane zai wuce a yi da shi wacce za ta wuce a yi da ita sannan kuma za a rika koko dosiye-dosiye na mutane ana tattauna shi a ɗauko malafikin wane kai ka ce wani kwamiti ne aka haɗa ku Allah ya ba ku aikin cewa ku zauna ku rika bincika ayyukan mutane wallahi abin akwai abin takaici wallahi ka ɓata lokacinka a cikin ba Allah a ciki ba neman duniya a ciki sannan kuma ka jawo kanka zunubi kuma sannan za ka duba a majalisi wanda ma addini ya yarda da shi wanda aka ce ka zauna ka zauna ɗan gwargwadon lokacin da bai wuce bai taka kara karya ba sannan kuma ka kiyaye hirar mutane sannan kuma ka ba hanyar a karan kanta haƙƙin da take da in wani ya wuce ya yi ba daidai ba ka je ka kira shi ka mushi nasiha in ka iya in ba ka iya ba ja bakinka kai shiru an ba ka ce a wane ya wuce wane ya wuce da wata mota ya aka yi same ta wane ya wuce da kaya kaza ya aka yi samu wannan abubuwan wane kuma ya wuce a cikin wani yanayi mara kyau a ce wane ai rayuwar abubuwan sun yi baya ka san ya samu matsala ne ko ya samu wane ne ko an koyar shi daga aiki ne ko kuma kasuwar ta jaba ko na makamancin wannan me amfani wannan Allah bai da amfani bai da amfani in banda cutar da mu da yake yi Allah shirye da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anan a manzala ya kwadaitar akan cewa lalle mu yi hankali da dogon guri rayuwarka kai abin da zai amfane ka inma hiya daqa'iq wa sawani wasu ɗan mintittuka ne da wasu ɗan second kuma wucewa za su duk lokacin da ya wuce a cikin rayuwarka ba zai sake dawowa ba ka fara da sani wannan ya wuce ya wuce ya tafi alheri ka aikata a cikin shi alhamdulillah sabanin shi ka aikata ka shirya abin da zaka hadi wa Allah in kuma Allah fahimtar da kai ka gaggauta tuba lokacin ya wuce amma hisabin shi iya nan iya jiran yake cewa haza ma narahu jaliyan mal yace ai wannan shine abinda muke ganin shi karara yace fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari wa ali ibn umar radiyallahu anhuma qala a cikin hadisin da imam al-bukhari yazo da shi hadisin abdullahi dan umar Allah kare da gare su yake cewa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mankibi manzalla sallallahu alaihi wasallam ya kama kafadata inji abdullahi dan umar faƙali sai ya ce mini kun fi duniya ka annaka gari ka kasance a cikin duniyar nan kaman baƙo misali mutum ne ya zo baƙunta garin da magaram zai yi kwana biyar ko kwana goma ya koma ina shi ina warware kayan shi a yana nan zaman jiran waɗannan kwanaki su ƙare yi gaba zai meke ƙafa ya abin da ya ga dama ya shantake ba zai yi ba ka annaka garib au abiri sabilin ko kuma wanda ya zo wucewa akan hanya misali kai ne ka zo an tsaya a nan ana oda ana wane ne kanka shiga ɗaki ga wutuma ana oda ina kai ina meje kafa ko kuma ka ce abin kuma kayan shayi ya taso haka saboda me akan hanya kake akan hanya kake ba wurin zama bane ba ba wurin zauna bane ba to duniya ga dan ga dan adam ba wurin zama bane ba da ni da kai da ke gaba ɗayan mu koma za mu zuwa ga Allah subhanahu wataala za a wayi gari a zo ai wata ranar su duba mana mun koma ga Allah mu yi mana saura sakamakon abin da muka aikata a cikin rayuwar ya ce kun fi duniya ka annaka garib au abiri sabil wa fi riwayatin a wata riwaya ce fa innaka ya abdullahi ya kai abdullahi da umar saboda kai kinnan la tadri baka sani ba masmuka gadan me sunanka gobe sunanka abdullahi ko kuma sunanka gawa baka sani ba la'alla ya zama abdullahi ya Allah ya zama gawa kuma ya ko gawan nan an wanke gawar ba ce an wanke abdullahi an wanke gawar ina take ba ɗauko ta ba daga daga likita da sauran sunanka ma ya sake harkon abin da zai fara sakewa daga cikin sunanka zai sake yanzu ka zama gawa ba wani ba an jarrabe ka daga wannan sunan naka an hudda ka daga cikin shi ya ce faɗin naka la tadiri baka san ba masmuka gadan ya ce wa kana ibn umar ya qul abdullahi dan umar ya kasance yana cewa idza asbahta wallahi ɗan uwa ku yi hankali in kuka wayi gari fala tantaziri almasa yanzu ba an wayi gari da kai ba to kar ka jira marece ka rika ce a ko wasu abubuwa sai da marece akwai wata tuban da sai marece zan yi ta ko kuma sai sati mai zawa kakai haka kawai kana aikata ba daidai baka tuba eh falatan tazril masa yace wa idza amsayta yanzu ba marece ta same mu ba yace falatan tazril sabah kar ka sake ka yarda cewa ai sai gobe zan gyara yana yawa goben sunan ka gawa wa khuz min sihhatika limaradika sannan ka yi ƙoƙarin amfana da lahiyar da kake da kahir shi lahiyar ya zo maka tabbas zai zo kai za ka tashi kama kanka komi yanzu la'alla wani rashin lahiya yana iya zuwa ya cin maka baka iya daga kanka sai an daga maka ba da shawaranka ba ba wani sakaci ba ne naka a haka rayuwar take haka rayuwar take shi yasa ake cewa jiki da jini imana kenan yau in ya da lahiya la'alla gobe da lahiya to yanzu da muke da lahiya mu yi kokarin yin aikata ayyuka managarta lafiya ma rayuwa irin ta kuruciya ka yi kokari duk wani aikin alheri zaman to ku ne a gaba gaba kar ka yi wasa karatun qur'ani ne zuwa masallaci ne hidima ga addini ne biyayya ga mahaifanka ne yi musu hidima yi musu aiki ta gaske kai kawo kar ka yi wasa dama ce da Allah ya baka kafin wannan dama ta kusa wa huzmin sihhatika limaradika kenan ka yi amfani da lahiyar da kake da kahin shi lahiya ya zo maka wa min hayati kalimautika ka yi amfani da rayuwar da kake kahin ka mutu zada ahmadu wa tirmiziyu wa udda nafsaka min ahlil qubur ka rika lissafa kanka a cikin wanda suke rayuwa a cikin makwantai ka lissafa kanka a cikin su waɗanda suka suke makwantan nan ba zuwa suka yi ba suka kai kansu a kai su akai la'alla ya kwanta bai ma san sai da ya laluba ji shi ana mashi marrafuka man nabiyuka bai sani ba to haka mu za ta iya zo mana yanda barcin ne yake zo mana haka mutuwa za ta iya zo mana ko ana zuwa ana wani aran gaba ana bugawa kai tsaye da malakul mota yana tsaye kanka kawai ya zari yayi gaba yanzu sai da dauke ka akai ka aibin cikin da za a yi da sauransu akai abin ne ka ya kare yanzu ka duba nan nan da sati nawa ne uku zuwa hudu wasu daga cikin uwa anan suka shiga mota anan baki wannan suna zuwa za su kai garin mata mai sun shiga garin sun hazo sun shiga garin Allah ya kadarta abin da ya kadarta suka mutu gaba ɗayan su in banda ɗaiɗaiku daga cikin su ko mutum guda suna tsammanin za su mutu sun tsara sun tashi daga nan wani ya ta harkar kasuwa wani zai ta harkar aikin shi kalas ɗin shi ana ta ana jiran shi ya mutu ya mutu kawai shikenan ba wani labarin da zaka ƙara ji sai dai maimaita wannan magana ta ya mutu ya mutu kawai babu wani hira ba ta ba haka nan ba ya mutu kawai ya mutu shikenan Allah taimaka mana da yin abin da ya kamata Allah tun muna rayu wa hadha alhadith ma yace wannan hadisi da kake gani aslun shine asali fi qisar al-amal fi dunya akan mutun ya takaita guri a cikin rayuwa fa innal mu'mina saboda shi mai imani la yanbaghi lahu an yattakhidha ad-dunya watanan baya cancanta a gare shi ya dauki duniya a matsayin wani wajen zama wa sakanan ko kuma gidan da zai tare a ciki ya tsuma innu fiha ya samu nutsuwa a cikin ta babu zancen nutsuwa a cikin duniya babu zancen nutsuwa kawai zaman me kake zaman lokaci ne kake jira yanzu ko an jima malice walakin sai dai yanbaghi an yakuna fiha ya cancanta ga mutum mai imani ya kasance a cikin duniyar nan ka annahu ala janahi safarin kai ka ce kamar mutum ne wanda yake nuhatan yake cikin wani bulaguro kamar kana cikin bulaguro kaga baka isa inda ya kamata a ce ka tai ba kenan da aka ka zo ka ce bari ka zauna ka meje kafa bai kama ka ba ba naka bane wannan kawai kowane lokaci cikin mi kake cikin kimtsi kake shiri kake sallah ne azumi ne qiyamul layli ne maganganu masu kyau ne ka huta daga cikin duk abin da bai shahi ka ba cikin rayuwar nan wala taqafu ma laysa laka bihi ilm yin magana a cikin haƙƙin rayuwar mutane hatsari ne mai girma so da yawa za ka ga wani ya aikata wani abu kai baka san me yasa ya aikata ba sai ka tuhunce shi sai ka yi da shi ka ɓata shi a wajen mutane alhali ubangijin da aka ma laihin tuni ya yahi saboda shi ya san wannan bawan me yasa aikata kazan nan kai me naka ciki me naka ciki wallahi mu nisanci halshinan mu game da mutane karka sake karka hira mutane in ka ga mutum ya ba daidai ba kana da ikon da zaka mishi nasiha ka mishi nasiha ba zaka iya mishi nasiha ba ka roƙan mishi Allah shirye shi ka ki abun a cikin zuciyarka ka roƙi Allah shirye shi amma ka rika rarraba maganar daga can zuwa can wallahi aibi ne mai girma malice wa qad ittafaqat ala zalika wasayal anbiya wa atba'ihim hakika kuma wannan abin da aka yi magana aka na wannan hadisin ya yi ittifaki ya zo daidai da wasiyoyin annabawa gaba ɗaya da ma mabiyan annabawan kala sallallahu alaihi wasallama kala azza wa jalla allah mai girma da buwa yake cewa hakiyan yana mai hakaito an mu'min ali fir'aun game da mai imanin nan na cikin iyalin fir'aun shi mai imani ne وقال رجل مؤمن من آل فرعون هم يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله to anan aya da malin ya kawo yake cewa shi wannan mu'min ali fir'aun yake cewa ya qaumi inna ma hadhihi alhayatu dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar yace ya qaumi ya ku mutane na inna ma hadhihi alhayatu dunya mata ku fasani cewa rayuwar nan ta duniya wani abin dan jin dadi ne wanda bai taka karya ba ina ma jin daɗi yake a gare mu ina jin daɗi yake wanda zai rikita kai ya rudar da kai ya sa ka bijire wa Allah ina yake kullum kana tunanin akan abin da zaka ci da abin da zaka sha mafi yawancin rayuwar bata wuce wannan matsayin ba bata wuce wannan matsayin ba gudun da gudu da tashi zaunin da ake duka akan wannan da ake ma gharraka bi rabbikal karim me ya rude ka game da da bijirewa Allah innama hadhihi alhayatu dunya mata jin dadi ne dan kankane zillun ne za'il inuwa ce mai gushewa yanda kaga inuwa sahi za ta gushe ta marice ta zo ita ma zaman ta gushe haka wannan rayuwa take gushewa ita ma wa innal akhirata musani cewa lahiran nahiya darul qarar can ne gida wanda yake matabbaci a can ne za a tabbata in aka ta an tahi kenan babu zancen dawowa wa qala al-masih alayhi salam li ashabihi Allah annabi Isa alayhi salatu wasalam yake fada ga sahabban shi yace u'buruha wa la tu'ammiruha duniyar nan da kuke gani u'buruha ku wuce bi mana kamar ku tsallaka ta ku wuce wala tu'ammiruha kar ku rika kokarin sai kun gina ta sai an gina abu kaza kaza an gina kowanne shagaltar da ku in kama ginin kan di abinda za ka yi sai ya za ka yi mene wahalta da kai babu sannan duk irin abinda ka gina wanda ya kowa talauci a garin da magarin in ya mutu inda za a je abin ne shi kai ma can za ka yi abin ne ka kyallen da za a samu shi kai ma shi ne za a samu ka irin makarar da za a ɗora shi kai ma irin ta ne za a ɗora ka yadda in aka zuba mushi aka sa shi cikin ramin za a gindaya mushi itace a gindaya mushi tabarma karamno ita ma za a koma asali ko tabarma leda ba za a sa maka ba sannan kuma a biyo a jika ƙasa a rika doddone duk inda ya kamata a doddone a so a biyo baya da sauran ƙasa yadda aka ma wanda yi kowa kuɗi da mulki a garin nan haka za a ma wanda yi kowa talauci a garin nan ina abin da ka gina ina abin da ka tara jika kamar su wa taraktum ma khawwallakum wara'a zuhurikum ka bar su a baya ka wuce kai gaba me zai bi bayan ka hisabin abin da ka aikata da waɗannan abubuwa in ka tara ka bari ya akai ka same ta dukiyar ya akai ka same ta mulkin ya akai ka same shi duka tambayoyi ne wanda ta adam dole sai ya amsa su shi yasa dan adam rikicin banza ne yake ubangiji da yake cewa ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu in akwai inda kake ga zaka iya labiya ka je ka labi bakka matarka bakka matarka kana tashi gobe kiyama ka ganka bakka da riga bakka da wando bakka da kaciya bakka da takalma haka kawai baka isa baka ce kala sai abinda aka baka umarnin ka faɗi ka san wannan ranar ba ranar ba ranar wasa bace ba nan ne gidan duniya aka baka daman wa inda inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura naka baka dama ko kai godiya ko kuma ka bijirce ka bijirce amma can rana ce ta gaskiya wanda duk abin da kaga ya gudana to yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya hukumta shi bi ma'ana yanda Allah madaukakin sarki ya tsara shi haka ne zai ba a ba da adam dama ba anan ne aka baka dama Allah ya baka dama kai ko ka ko ka kafirce ko kuma kai imani ka kafirce wa Allah ka wuce ka tayi kiyama to sai yanda aka yanda hali ba wa yake cewa uburuha wala tu'ammiruha kada zaman to ya shagaltar da ku ta'mirul ard raya kasa ya shagaltar da kai gine-gine ya shagaltar da kai kaza saboda wannan shagaltuwan da zaka yi zai iya hana ka tunawa da lahiranka ya hana ka tuna lahiranka sai zaman to duniya ce kawai kake nema ka hada kanta abin da ya shahi lahira akai wani ba tunaninka bane ba malai cewa iza lam takuni duniya lil mu'mini dara iqamatin wala watanan idan zaman to duniyar nan bata kasance ga mai imani ba gidan zama ko kuma garin zama to me ya kamata fa yambaji lil mu'mini abin da ya cancanta ga mai imani an yakuna fiha ala halayn ke zaman to dabi rukonka da duniya mu'amalanka da duniya hali ne guda biyu hali na farko al'ula an yakuna an yakuna ya zaman to mutun ya kasance a duniya ka annahu gharibun kamar matsayin bako ne yuqimu fi baladi ghurbatin wanda zai zauna a wani garin da yake bakunta hammuhu gurin shi a cikin wannan garin da yake bakunta shine at-tazawwud shine ya za a yi samu guziri lirruju'i ila watani saboda ya koma garin shi yana faman tara abin da zai tara ya samu guziri wanda zai kara gaba amma bai zo ya zauna bane ba qala abu darda li umar ibn al-khattab abu darda yake fada wa umar dan khattab Allah kare da a gare su gaba daya yace ya umar ya kai umar atazkuru hadisan haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana tuna wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari manzo yake cewa liyakun zadu ahadikum min ad-dunya ya zamanto guzirin dayan ku a duniya kazadir rakibi kamar guziri ne na mutum mahayi wanda zai tayi bulaguro kenan duk abin da kake bukatar shi a cikin bulaguron nan to dole ya zamanto ka doke shi kenan duk abin da kake bukata abin da addini kai hukunta ya zama to wannan guzurin iya kana da shi sallah mai kyau azumi mai kyau yamul layli mai kyau karatun qur'ani mai kyau ayyuka na ibada da ikhlasi akan karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama to wannan shine guzurinka a nan gidan duniya shine abin da kake neman tarawa saboda ka fuskanci ubangiji subhanahu wataala sannan ce athaniya abu na biyu an yakuna ka annahu musafirun ka zamanto kaman dan bulaguro ne ghaira muqimin albatta wanda ba niyyar shi ba yazo ya zauna a gari bal huwa bari dai shikin lailuhu wa naharuhu da daren shi da yinin shi yasiru ila baladil iqamati yana faman isa da zuwa garin su kaga babu zancen bari yazo ya zauna a gari kaza to a yana wucewa kawai yake dare da rana tahiya kawai yake in ma kwana yayi jira yake wani dan lokaci yayi ya kara ya gaba ka zaman to ɗabi'arka haka ce yake ta fali haza malici a dalilin haka wasan nabi sallallahu alaihi wasallam ibn umar mazalla ya wasici abdullahi dan umar akan an yakuna fi dunya ya zaman to a duniyan nan ala ahadi hadain alhalain ya zaman to akan ɗaya daga cikin waɗannan halin guda biyu ko ka zaman to gharib ko kuma ka zaman to abiru sabil da haka yake ta fahuwa ghairu متعلق متعلق القلب ببلد الغربه ba za ka zo ka rataye zuciyarka ba da garin da bako ne kai a cikin shi bal qalbuhu muta'alliqun zuciyarka tana rataye bi watanihi da garinka inda nan ne mazaunarka wanda ita ce lahira alladhi yarji'u ilayhi wanda zaka koma zuwa gare shi daga fala hamma lahu bakka da wani guri a cikin wannan tahiya da kake illa tazawwur face dokan guziri bima yanfa'uhu daga abin da zai amfanar da kai lil audati ila watnihi al asli zuwa ga ka koma zuwa ga matabbatanka wanda na shine na asali wa huwa al janna ita ce gidan aljanna wannan shine gida na asali na kowa aka huddo diyan adam akan a zo ai wata rayuwa el kankanuwa ta jarrabawa rayuwar da muke yadda ka san ka shiga cikin salce za a jarraba ka kaga dukkan abin da ya shahi awoyin da da abin da ya shahi amsosin da za ka bada kamar yadda ka san rayuwar da kake a duniya ne iya adadin kwanakin da Allah ya maka iya adadin da an ka shiga jarrabawa awoyin da za a baka wannan awoyin suna karewa ka kare baka ce a a kara mini minti 30 akwai wani wuri wanda ban kare ba yana yiwa sai dai an dama jarraba kawai ta ta wasa ce ba jarraba kirki bace ba sannan kuma tambayoyin da aka baka amsan su ake so ko kana yi kana rubuta wani abu wanda ba shi ba sai a ce kai kharijul mawdu kai orcj to haka duniya take akwai aikin da ya kawo ka sannan kuma akwai lokacin da kake jira a cikin ta to haka mutun yayi aiki saboda koma zuwa ga darul qarar mal yace fallahu lamma khalaqa adama ubangiji lokacin da ya halicci annabi adam wa askanahu ya sanya shi huwa wa zawjuhul janna da shi da matar shi gidan aljanna summa uhbita minha sana aka sabko da shi daga gidan aljanna nan wa'adahu bir ruju'i ilaiha Allah ya ma annabi adam alƙawalin komawa gidan aljanna da shi da wa wa salihi zurriyatihima sannan kuma da managartan zurriyar shi shi annabi adam lidha malice saboda haka tajid zaka samu annal mu'minina su masu imani fi shauqin ilaiha suna da shauqi bimana suna da kwadayi na zuwa gidan aljannan nan fal mu'minu abadan shi mutum mai imani har abada ya hinnu ila watanihi al-awwal yana so ya koma wancan gidan nashi na asali wanda shine gidan aljanna ya hinnu ay yashtaqu yana kwadayi to wannan shine asalin abin da ya kamata da adam ya kula da shi ya za a yi wannan gidan aljannan da ka huto daga ciki ya za ka koma kar ka je ka aikata abin da ka ga dama a cikin rayuwa ya zamanto wannan gidan aljanna kai asarin shi kene zamanto hamminka gurinka shine ya za aika kuma wancan wajen shine maliki ta kama qala alqa'ilu kam manzilin lil mar'i ya'lufuhu alfata yake cewa wa haninuhu abadan li awwali manzili nawa daga cikin wurare manzil masabki ko kuma gida lil mar'i na mutum ya'lifuhu alfata wanda adam zai zauna ya saba da wannan wajen ya rayu amma kuma wa haninuhu kukan zucin shi burin shi abadan har abada li awwali manzilin yana niyya ne ya koma ya mazaunin shi wanda yake shi ne na farko wanda ta shiga aljanna ya za a yi aljannan nan ya zama to can ne za ka koma can za mu koma wannan shine abin da in ka karanta tarihin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka samu a ciki rayuwarsu gaba ɗaya sun ɗauke ta ne akan yaya za a yi su samu aljanna shi yasa za ka ji ana ambata abubuwa da suka yi a cikin rayuwarsu wanda abubuwa ne na madalla wadda hatta kai matsayin da ubangiji subhanahu wataala ya sabkar da aya ya nuna cewa waɗannan bayin ya yahe musu me yasa saboda aiki alheri suka aikata ba su fifita rayuwa ba burin su yaya za a yi su samu lahira in duniya ce a hannun su ya za a samu lahira da ita idan mulkin ne a hannun su ya za a samu lahira da shi amma mu a yau ya rayu mu take sai da hali ba da sai yadda hali ba da mafi yawanci gurace-gurace ne na banza waɗanda ba su da alheri hatta a duniyan can ma me za ka yi da duniya me yake cikin duniyar wanda ya wuce gidan da za ka shiga da motar da za ka hau da matan da za ka aura da abincin da za ka ci kuma afkaruna tunanin da muke da shi duka akan waɗannan abubuwan ne kuma wannan abubuwan tun da kake rayuwa har yanzu su ne kake nema kuma bakinka bai cika ba har yanzu shi ne manzala ke cewa ɗan adam da rayuwar duniya layam la'ufahu illa turab ba abin da zai cika bakin ɗan adam ya ji cewa ya gamsu ya ƙoshi in ba ƙasa ƙabari ba a lokacin da aka binne shi a lokacin ne tukun zai gamsu cewa lalle wa rayuwar an samu sauyi wancan rayuwar ta ƙare kuma ya shiga wata rayuwa daban maliki cewa ya qulu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fa hayya ala jannati adnin fa innaha ya ce hayya yana zaburarwa a je zuwa ga aljanna madawwamiya fa innaha saboda ita aljanna nan manazilin al'ula shine masabkin wanda yake na farko sai ya ce wa fi halmuhayyam kuma a cikin gidan aljanna nan akwai runhuna haima haima runfa ta arziki wadda za a ɗauki mahayin doki maguji sai ya yi shekara saba'in yana gudu a cikin inuwa ɗaya ba ta ƙare ba dan adam ya aikata alheri yana mutuwa ya huta kana zawwa mutuwa daga lokacin zaka ga wasu mala'iku bidul wujuh mala'iku ne wasu farin huska maddal basar iya ganinka suna lallashin ka Allah ke cewa wan nashitati nashta Allah yace ina rantsuwa da mala'iku masu hudda ran mai imani a cikin nasha'i rantsuwa ana cewa ka huta madalla ga masaukinka a aljanna wahala ta kare maka ka rabu da wannan jarababben gidan shine gidan duniya wallahi duniya gidan jaraba ne Allah duk yanda ka kai a mulki duk yanda ka kai a dukiya duk yanda ka kai a wane ne dole ne zuciyarka ta rika baci ka rika shiga cikin kumci na rayuwa ko kai a karan kanka ko diyanka ko matanka ko wani abu ya zo rika faruwa wanda ba yanda ka iya da ranka dole ka ji kumci a cikin rayuwarka ana lallashin ka cewa ka huta daga cikin wannan jaraba wannan cakwa ce ka huta daga cikin ta ana zara ran kuma za a ɗora shi a saman wani likafani wasu wasu kyalle wanda suke da turare na gidan aljanna sannan yana kamshi kuma kyalle wanda yake fari kal ana ɗauke wannan ran za a ta yi sama ta farko da ita ana ƙwanƙwasawa su ce hani allahu madalla da wannan bawa hani allahu madalla barkan shi a ce wannan ran wane ne a ce ai ran wani dan wani ne ko wacce yar wani kai kin nan za a kira sunanka su maka madalla aje sama ta biyu haka aje sama ta uku haka aje ta har karshe wani matsayi dan adam yake ne wanda ya wuce wannan matsayi tashin hankalin da karkai a cikin rayuwa da karerakin da karkai a cikin rayuwa da yaudarar da karkai a cikin rayuwa da kafircewa Allah da kai miye amfani shi idan ka zo ka mutu ba kan imani ba riba me kace duk abin da kai ƙarya ka tarin ka wuce ka bar shi riban me kace ba riban da kace banda asara yanzu daga wannan matsayin kuma mazalla yake cewa idan bawa na gari ne daga lokacin da ya mutu zai rika cewa qaddimuni qaddimuni ku kai ni ku binne mani me kuke jira ku kai ni ku binne ni me kuke jira wanda iya daga cikin abin da mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa asri'u bil janaza duk lokacin da wani naku ya mutu ku gaggauta binne shi ba jinkiri a ya mutu a garin da magana ce sai an ɗauke shi an kai shi gari kaza don mi nan garin musulmi da za ku kai shi garin musulmi ne ɗaukar shi daga nan zuwa can zai bayu zuwa ga samun wannan jinkirin wanda mazala kuma ya ce asiri obil janaza ku gaggauta binne ta sannan kuma idan mutum ne managarci zai rika begen ku kai ni ku binne ni ku kai ni ku binne ni dan za ku jinkirta shi sannan bayan kun kai kun binne shi kuna binne shi kuna gama abin da za ku gaba kun yi baya ubangiji subhanahu wataala zai turo malaiku su mishi tambaya man rabbuka yace rabbi allah man nabiyuka muhammadin sallallahu alaihi wasallama ma dinuka dinil islam miye kazan ka kaza miye kaza kaza a lokacin a mushi barka a mushi madalla a jinjina mushi a gwada mushi inda zai zauna a cikin gidan aljanna zai zabura amin zai zabura ya ce bari ya shiga a ce iya haƙuri zamana a nan akwai lokacin da Allah ya kadarta sai lokacin ya kai wannan gidanka ne kakka damu sannan kuma saboda a ɗebe mushi kewa a cikin gidan a cikin kabarin shi ayyukan shi na alherin Allah zai rikida su su koma wani mutum kwari tas yana sheki yana kyalli yana kamshi zai zo ya ce wane ne bawan Allah kai kuma sai ce ni ne aikinka na kirki za mu ci gaba da zama da kai a wannan wajen har lokacin da Allah zai tada kiyama sannan kabarin shi kuma za a bude mushi kabarin shi maddal basar iya gani shi ku ne kuke ga yana cikin wannan ramin shi rayuwar da yake yana fantamawa iya san ran shi iya yanda yake so wannan ayyukan fa sallah da azumi da qiyamul lil da karatun qur'ani da ina yi bari na bari shine kada abin da ya sabar maka da su wallahi duk wani abin da dan adam yake kafafa da shi a cikin rayuwa in ba Allah bai an ba Allah bai bi wallahi dan darajar wani ko wannan kimar wani ko kazan kaza ba ruwan Allah da wannan haka wallahi mutun ya imani ya zamanto wannan aljanna ita ce abin da kake kwadaituwa zuwa gare ta wa fiha al-mukhayyam yace walakinna malaka ce walakinnana yake cewa sabyul aduwi fa hal tara yace mu kinan da kake gani kamar fursuna ne a hannun a hannun abakan gaba fahalitara shin kana ga na'udu ila waɗanina shin za mu koma zuwa ga wancan garin namu na asali gidan aljanna wani sallimu za mu iya kubuta daga hannun waɗannan da suka kama mu a matsayin fursuna shi ne shaidan summa al'atiyannahum min bayni aydihim zai zo ta gaba ta baya ta sama ta ƙasa ta kowane bangare yace wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka samu da yawa daga cikin su suna godiya gare ka yanzu ka kasa duniya da halin da ake rayuwa a ciki bari magana wanda su imani ba wanda dawa su suka yi yawa ka zo a cikin wanda suka ce sun shiga musuluncin hallau ka duba ka ga rayuwar mai da take naka wallahi yan uwa wajibi ne mu yi kokari matuka mu ga cewa duniyar nan mun bi mun bibice ta da ayyuka managarta zuciyarka karka biya masan zuciyarka abu ne wanda zai hallakar da kai kuma karshe ka fada cikin nadama karewa za ta in mi ka tara karewa zai in wani irin mulki ka samu karewa zai fir'aunu da ya ce ana rabbukumul a'la sai gashi nan a cikin halittun Allah mafi kaskantan abu ruwa ruwa ya mai tare-tare yana cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin ina girman kan sheki ina jabberancin da yake da jijji da kan da yake da babu aikin banza ne jin da kake ji kai wane ne kai kaza ne kai kaza ne rashin lahiya dan karami Allah zai jarrabe ka da ita ka san ba kowa ba duniya ba wajen mai kafa bane ba Allah taimake mu da yin abin da ya kamata a cikin ta ina ganin ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله